الرحمن الرحيم وثاني الاستدلال بإلته فيه معلول هكذا وكائب تفيه صحته لنا لآية معلول إذ إلة الصحة هل هو نزل منافع المغصوب عند الشافعي وبعلنا مضمونة المدعي إذ هي ملكه لأنها ملكه لأنها تبع ملكه ما فقرمه وقع ثم كما بإلة فيه استدل على ابتعاده فقد يهرت دل نعم فليس للمكر استيقاق لشابه ينبغي الاستيقاق
ثالث هذا عهد معلولين على سواه شر عاجزين هو الذي عليه استدل أن يكون شرعيا وبه يئن شرعيا أو تحقيقا قدر جيس عزم ميتة من عن شافعي وسابنا إذ هو جزء الحي يعلم إن أذين دون لي نعم نعم وثاني
to na biyu muna magana ne akan zancen maganar istidlali نعم wanda mun ce shi istidlali din nan yana da abubuwa wajen guda shida muka faɗa mun faɗi guda ɗaya mun kawo misalin sa shine istidlal bil ma'lul fi illatin نعم yanzu kuma za mu yi akasihi shine akasin sa shine na biyu shine inda za a kafa hujja bil illati ne fi ma'luliha a kafa hujja bil illati da illa fi ma'luliha a cikin illar abu نعم
shine na biyu wanda za mu yi نعم kamar yau ga ibin kaga نعم cinikin nan na abin da yake baya nan نعم تفي a yana eh, sihatu ingancin su tana zuwa lana gare mu saboda لآية la'ayatin a halla الله ai wa halalla alallahu albai'a wa harrama riba nan ne yake magana ubangiji madaukin sarki ya ce ya halatta ciniki to kaga cinikin nan da ya faɗa kowane irin ciniki kenan ya halatta inda ba wanda kuma haramci ya zo da shi ba wanda zai zama kamar a cikin cinikin ya zama akwai ko garari ko makamancin irin waɗannan wanda ne da aka farfada da irin cinikikan da ya zo a cikin hadisai da dama waɗanda aka ce an hana shirin ciniki wanda yake akwai riba a ciki da makamancin duk irin waɗannan da cewar haka mu shine ya halatta mana cewa tunda an ce a halin lahul bai Allah ya halatta bai a ciniki to sai muna mana cewa shi ma bai ulga'ibi cinikin abin da baya nan shi ma ya halatta a shi mu a wajen mazhabin mu mazhabin Imam Malikiya mun faɗa mun ce yanzu dai shi ma akwai tafsiri saboda kamar can yadda muka karatu kaga larabi ne ma gaba da ake bai bai ulga'ibi ala sifati sai sai da abu abin da yake ne yana da sifa aka ce sai ka zo abin da baya nan dole ka sai da shi in zaka faɗi shi in zaka sai da shi sai ka sifanta shi نعم ko kuma ya zama akwai wani ilimi wanda yake ya rigaya dama can mutum ya riga ya san abin to in wannan ne ka iya siyan masa da shi a misali mutum a ce gidan kare ka ba shi haya ya zauna aka dan ya zauna a gidan wata ya yi shekara ko sama da shekara a wajen kaga ai ya gama sanin gidan yanzu kuma ya fita daga gidan sai kuma kuka haɗe shi a wani waje wanda ba in- ba inda gidan yake ba sai ku- ya ce maka ya bujiran maka cewa akwai yana son ya sai da gidan nan da ka zauna a ba wannan ba abin da zai hana ka ba za ka saya ba kuma ya zama mutukar ba a samu an daɗe tsakanin lokacin da kai ka zauna zuwa yanzu ba domin za a iya samun takayyuri shi ma kuma a ciki ko canji ko wani abu to mutukar dai an bi waɗannan abubuwan to duk ya halatta a iya yi. an gane ko نعم to shi sa mu muka faɗa muka ce kuma ya danganta ma shi ma abin da za a siya dan zai ga ba ala sifatin a can kamar larabin da muka yi magana za a tafsirin sa an yi magana an ce shi ga'ibi alama ta fata yaumin ne abin tafiya ne wanda yake zai kai wuni guda shi abin da za a siyar din ko ko a'a tafiya ce ma wanda take ta riga ta wuce wannan lokacin kun gane sannan an sifanta shi ko ba a sifanta shi ba lokacin da za a ci cikin an sifanta ko ba a sifanta ba inda an sifanta ala ayi halin wannan ya halatta kuma dama can akwai ilimi da aka magana shi sa mu a wajen mu ya halatta ba shi daga wani garari idan dai za a sifanta maka domin sifanta nan da aka yi ai kamar an gaya maka ne wani sharadi cewa idan ka je ka ga ba sabanin abin da aka sifanta maka shi kenan ciniki ne saboda haka shi sa mu a wajen mu ciniki ya halatta yawwa
نعم izini izini na sai hati domin illa illa nan ta inganci نعم هله.
هله shine halaccin sa da zala ya sauka نعم cewa idan aka ce abu halal ne نعam a ya nuna cewa ingantacce ne kenan an ce wa halal lahu bai Allah ya halatta ciniki to ajin Allah ce Allah ya halatta ciniki a shi ya nuna cewa cinikin nan ingantacce ne kenan
نعم shi mu a wajen muka ce ya halatta نعم ya gama da manazilul wannan magana maqsubi manazilul maksubi amfanin na wanda yake abun kwacewa inda shafi'i nan ga imamu shafi'i wa ba'dina da kuma ba alamu da azunatu malikiya wannan abin ramawa ce da muddai ga wanda yake mai da'awa da misali ka je kwato wani abu a wajen mutum kamar yanzu akuya ce ko saniya ce sai ka zo kwato ta sai ka zo kuma tana wajen ka sai ya zama da cewa kana amfana ta ko kana tatsan nono kana sha da dai sauransu kai har ta kai misali watakila abin da zai zo ya ta kai ko ta haihu ko makamancin wannan na'am to mu a wajen mu a wajen imamu shafi da kuma ba'alin wa'ansu daga cikin ba'alin malikiya na'am ba duka ba wasu sai suka faɗa suka ce to wannan amfanin kai da ka amfana sai ka rama
na'am idan misali yanzu ka tatsi nonon kai amfani da shi duk ranar da aka zo aka kamo ka mai da'awa ya je kai wajen alƙali aka ce aka tabbatar cewa nasa ne don aka zo yanzu sai ka biya wannan kuɗin amfanin da kai amfani da shi ko kuma a mota ce yanzu ka hau ka tafi wani waje duk sai an maka kuɗi cewa yanzu ga motar nan yanzu a ba mutum ya hau da ya je zuwa waje kaza nawa zai biya duk sai ka biya wannan ko kuma tatsan nonon da kai ka sha duk sai ka biya wannan abu an gane ko mu abin da muka faɗa kenan a wajen mu muka ce sai an rama domin me izi ya milku domin ai mallakarsa ce tunda kuma mallakarsa ce ai kaga me ai abin da ma aka samu daga wajen ta ma ya zama mallakarsa kenan tunda a wannan abin ai waye daga wajen sa nonon da ka ta ai daga cikin da ya mallaka saboda haka ba za a yi ba wasu ne suke gani kamar imam abu hanifa sai suka ce a to yanzu wannan nonon da ba dan ya ci da ita ba ta ta yi nonon ai ba za ta sha nonon ba ko to shi zai shi a wajen sa sai ya ce shi bai yadda ba na'am da cewa a ce ba za a wannan ba shi a wajen sai ce a a yanzu an tashi sai dai a dawo maka da wannan danka tunda shi ma ai ya ci da ita mu kuma na ganin ko da yaushe idan mutum ya zama ta'adda yayi ba shi da tana kokarin da hukunta shi ne na'am ba kwace aka ce yayi ba to tunda kwace yayi duk abin da yayi ma ba zai wannan ba an gane ko na'am shi za can ma kamar insala yake cewa wala wala ya ɗibu gasibul malin riba riba na'am wanda ya kwaci dukiya ya je ciniki da ita ya samu riba to wannan riba ba ta halatta gare shi ba so ake gaba ɗaya yanzu ya haɗo da dukiyar da ribar ya haɗo ya ba mai shi duk da wani sun ce a ta yarda da azul mali har sai ya dawo da kan dukiya wani sun ce na ganin ya dawo da kan dukiya to kuma ya iya rike riba na to amma dai wani suna ganin cewa tunda ta haihu ne daga ciki to ba ta halatta gare shi ba sai dai ya ba
na'am ba duk dai wannan manganu ne wanda dama dama aka yi to mu a wajen mu dai muna ganin amfanin nan na wannan abin da aka kwata din yana- sai a hada a maiwa da shi wanda ya yi dawa shi ko shi ba ma ma wani ba ya ce a ba za a ma ba domin cewa shi ma da ba dan ya cire ita ma ba za ta yi nonon ma ba zai yi wa ballantana har ya saka li'annaha na'am domin ita wannan amfanin na'am gaba'un ta zama mai bi ce filminci a cikin mulki tunda an ce shi ita dabban nan mallakarsa ce to ashe abin da aka samu ma daga wajensa amfanin ma da aka samu ashe dai sai ya bi ta na'am sai a mai masa kamar yadda za a mai masa dabba haka amfanin ma za a mai masa ijma'a ijma'an a fa gurmuha na'am gurmaha ranka ta wa ka ya abu ijma'an ga mu malamai na'am ai malamai sun tafi a bisa cewa ita yanzu dabban nan inda a ce yanzu ya halaka ka ta ai sai ya biya ta ko to shi ma yanzu abin da ya din nan sai ya biya wannan amfanin da ya shi ma sai ya biya
na'am na'am fa gurmaha thumma kama na'am bi illati Illatin.
fihi istidlal to wannan kamar yadda yake mun gama da zancen yanzu hukunci ne yanzu illa ce aka ba ta a bisa maluli to kamar yadda kama bi illatin din nan bihi su jilla kamar yadda ake kafa hujja bi illatin da illa a cikin abu a kafa i- hujja fihi a cikin ma'aluli illa ce aka ba ta hujja akan ma'aluli ko na'am to haka ma ake ustidilla ake kafa hujja a Alal laftiƙada a iftiqadi.
bisa Iftiqadi.
iftiƙadi da ko a bisa Na'am.
rashin nan na hukunci bi faƙa illati idan aka rasa illa na'am kamar yadda samuwar illa take tabbatar da me samuwar hukunci to haka rashin illa kuma yake tabbatar da rashin hukunci kuma idan aka ce yau ba illan nan sai ya ce kuma ba hukunci kenan na'am ina misali mustadil na'am falaisa lil muqirri alisi kago tashewa bai zama ba lil mukirri ga wanda yake yayi ikirari
na'am a gane ko na'am lishafi Eh, ga wanda yake ikirari da dukiya bai zama ba lil imamu shafi'i ga shi imamu shafi'i yin buki da istilhaqo idan dai aka rasa shaida wanda zai riskar da abun a bisa gare ka na'am an gane ko idan misali yanzu mutum ne ka zo kai kirari ka ce ai dukiyar wane sai ka ce taka ce an gane ko na'am to wannan dukiyar da kace takan da kai kirari ba za a riskan maka da ita ba a wajen imamu shafi a ce eh taka ce idan dai aka rasa shaida a bisa wanda zai riskar da kai dole sai an samu shaida ai wanda za su tabbatar da cewa wannan abin da ya zo yana faɗa yana cewa nasa ne eh lalle nasa ne aka tafi shaida ai wannan shaidin za su sa a ɗauki abin a bashi ko to idan aka rasa shaidin ba ai ba mallaka kenan to kaga yau rashin abu rashin illa ne ya kawo mai rashin hukunci kenan ko tunda yanzu babu abin sai zama kuma shi ma hukuncin da za a yi na cewa yanzu a bashi abin ba za a ba za a tabbatar da shi ba kaga an shirya da jiya kuma rashin illa ta tabbatar da rashin hukunci kamar yadda wancan kuma samuwar illa ne ta tabbatar da samuwar hukunci a wancan magana نعم نعم ثالثها na hukunta نعم da ahadi shi ne ma'lulai mun inda muka faɗa muka ce kuma yau abubuwa ne guda biyu suke da illa ka gane ko abubuwa ne guda ɗaya suke da hukunci guda biyu idan aka zo aka rasa ɗayan amma an tabbatar da wata illa illa wadda ta tabbatar da wancan hukuncin to ko da ba a samu ɗayan ba tunda dai koyaushe daga ciki duk lokacin da aka samu wannan ana samun wannan to idan aka zo shari'a ta zo da hukuncin kwaya ɗaya to ko ba wancan ɗin ba sai a ce akwai shi sai a tabbatar da hukuncin shi ne an tabbatar da ɗaya ma'aluli kenan a bisa ɗaya yawa نعم shi ne alasiwa على سنة شر shi ne أحد da ahadu ma'alulai ɗaya nan na ma'alulai ne alasiwa wa a bisa waninsa نعم شر هذا شر أحد أحد ahadu zai ne نعم shi ne sharaɗin ɗayan waɗannan guda biyu wato waɗannan guda biyu a ce samun wannan zai tabbatar da samun wannan idan aka zo ba a samu ɗayan ba to kan a kawai ɗayan ma sai a tabbatar da shi sai a kafa hujja kawai akwai shi نعم وهو الذي عليه يستدل shi ne wanda ake kafa hujja da shi نعم أن يكون شرعيا to wancan mutane ne kenan sharɗin ahadu zai ne نعم sharaɗin ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu waɗanda suke ma'alulai da nan wa نعم huwa allazi alayhi yustadallu shine wanda ake kafa hujja da shi an ya kuna shar'iyyan ya zama da cewa shar'i ne shi نعم an gane ko shi abin da za a kafa hujja da shi a bisa ɗayan lalle ya zama da cewa wannan ɗin shar'i ne shi wato shari'a ta tabbatar da shi ne shi kaga نعم akwai abin da hankali ne zai tabbatar da abin ko kuma al'ada ne al'ada ce za su tabbatar da abin a hakikan abin ana faɗa an ce kaza hankali zai ce eh wannan abin eh haka za ya tabbata to ba wannan abin ba sharɗin shi wancan ɗin wanda zai kafa hujja a ce tun da yana nan wancan ya samu hukuncin to sharaɗin wannan ɗin lalle ya zama shar'i ne an gane ko shi kuma wancan wanda za a tabbatar da shi ɗin gashi ne za mu zo mu magana sa
نعم نعم
amma bihi yu'allu kenan abinda kuma ake illanta da shi wato abinda ake ana ana zama ana tabbatar da shi نعم shi kuma شرعيا lalle ya zama shar'iyyan ne aw ta hakukiyan karruhi ai karruhi an kiyaye shi ya zama shar'iyyan ne ko kuma ta hakukiyan shi wancan wanda za a tabbatar da shi din nan ya iya zama shar'iyya ya zama ta hakuki amma wannan dai wanda za da shi za a kafa hujja a tabbatar da ɗayan to dole ne ya zama shar'i نعم ina misalin wannan bayani za mu kawo shi نعم قدر إيه a'a تنجيك mun gama da wannan magana نعم kadruhi shar'iyyan aw ta hakukiyan نعم
shi ɗaya dole ya zama shari to wanda kuma ake yi allo ɗin shi kuma karu ya an kiyaye shi ma ya zama shari'a na auta hakukiya shi ne magana نعم to misalin shi ne تنجيك tanjisa azumi mai najasar ƙashin nan na mushi
an shafi ya zo an shafi iyan da shafi shi imamu shafi ya ce idan yanzu mushi aka same shi to ƙashinsa ma najasa ƙashin mushen najasa ne wasu habina da sahabbanmu na'am daga cikin malikiya su ma suka fi abin da imamu shafi ya faɗa cewa domin mai shi kashin nan juz'ul hayy juz'i ne na rayuwa na shi wannan mutumin da ya mutu domin kashi ai yana girma kamar yadda mutum yake girma kaga ashe kenan rayuwa tana faɗa masa kenan to shi za idan mutumin nan yanzu ya zo ya mutu to zai zama najisa ne shi ma tunda yanzu ya zama najisa shi wanda ya mutu to shi ma wannan kashin ya zama najisa domin rayuwa tana ɗauke masa gashi nan ya alamu in ubina na.
ya za a gane cewa juz'i mai rai ne shi shine yana jin raɗaɗi in ubi ne idan aka nisanta wannan abin da gare shi yana za ka samu wannan kashin nasa ka karya ko kuma ka gutsire shi ai mutumin zai ji raɗaɗi ko to na'am shi ya nuna kenan ashe cewa wannan abin juz'i ne na wannan mutumin da yake da rai amma yanzu da ya mutu fa in aka zo aka cire zai jira dadi to kaga ashe kenan ya zama najisa kenan su duk kafa hujjar da suka kawo kenan duk abin da yake idan mutum yana da rai idan ka cire shi daga wajensa zai iya zama da zai iya jira dadi to wannan abun idan ya mutu ya zama najisa shi sa yanzu ka kaman farce Na'am.
yanzu in kana da rai a za ka iya bada farcen ka a yanke maka za ka jira daɗi to ba na jisa ba ne shi sa wannan farcen da ake yankewa ba na jisa ba ne da yanzu ka zuba shi a aljihu kai sallah sallah ka tafi ba wani abu ko inda ake sallah ba wani abu Na'am.
sai dai kawai saboda tsafta ka cire shi an gane Na'am.
to da abu ne da ake nisanta amma yanzu farcen nan da za a zo a tsigo shi za ka ji zafi ko ba ka ji zafi ba ya zama najis shi za can mai mutum sanar yake faɗa yake cewa duk waɗannan abubuwan in jizzat la ibnatu bat kowane abu ne da muke faɗa kamar irin waɗannan abubuwan ya lissafa su kamar irin su gashi na jiki da dai sauransu duk idan ya zuwa aka yi aka yanko su to ɗahirai ne amma la ibnatu ba inda aka tsigo su ba domin tsigo su aka yi tun da lokacin da aka tsigo in mutum abin yana da rai zai ji zafi to wannan abin ya zama najis an gane ko na'am to shine abin da yake magana su dalilin su kenan cewa tunda abin nan idan dai yana da rai abin da aka je cirowa mutumin zai ji ciwo to ko idan ya mutu ya zama najis an gane ko yawwa shi za kaman gashi ma yanzu aka maka irin kwaskwas din nan gashin da zai zubo din ba za a ce najisa ba amma da za a tsigo gashi kwaya ɗaya ya zama najisa sun ciko shi daga asalinsa ya zama najisa dole lai eh a ko bai tawo da jini ba zai tawo da ya fata fata cikin abin asalin sai inda asalin yake Mm, cigaba. dole layi wannan magana babu ƙarya a cikin wannan magana to kullu ma ya alamu duk ku abin da mutum zai jira da yin ubina idan ya zama an nisa toshi da gare shi to ka ba da maitin da jiso yakina to bayan ya mutu ma wannan abin da jisa ne idan aka ciro shi yakinin da yakini wannan na'am domin me idan hayatu illatu ta'allumi domin ita rayuwa ai ita ce illar ita ce illar me ita ce illar jin radadi yanzu mutumin nan da ya mutu a gaba ka ciro duk abin da aka ciro daga cikin sa zai ji radadi haka ashe kenan rayuwa ita ce illar me radadi kenan hakikatan wannan hakika wannan ai kaga ba shar'i bane hakika ce take bayarwa cewa duk abin da yanzu abin nan da muke faɗa cewa da za ka tsigo gashin mutum Allah ji zafi ai ba shari'a ce ta gaya maka wannan ba a'a hakika ne ka gani kuru-kuru na'am to kaga hakika ce tabbatar da wannan ko na'am wa za ka lisar ilimi wancan ku abin da muka dangana cewa abin nan najasa ne ai shi kuma menene shar'i ne kenan ko kaga shi kenan yau ka tabbatar da shar'i akan abin da yake mai hakiki kenan ko ai da ma abin da muka faɗa kenan Na'am.
ka kafa abin da yake shari'a ne shi ka tabbatar da abin da yake shari'a ko kuma ka tabbatar da abin da yake hakika shine abin da muka magana na'am a shafi'i shafi imamu shafi'i hatun zakati aini zakatul aini zakan nan ta karfe yace hatimin wajibi ne alharfi kamar ta noma wana wal wal ma mawashi ne ta dabbobi fil fil ilmadini a cikin wanda yake mabarci mutumin da ake yin zama shi magana dai da muka faɗa a can baya sai ya ƙara dawo da sai ta wata fuskar wannan cewa shi imamu shafi'i ya faɗa ya ce idan ana bin mutum bashi to bai hana ya fitar da zakka ba zakka ko kowace iri ce zakkar noma ce ko kuma zakkar dabbobi ce ko zakkar kuɗi ce muku a mazhaban malikiya muka raba idan ana bin ka bashi idan dai zakka ce ta kuɗi to ba za ka fitar da zakka ba sai dai idan kudin nan da ka ɗiba ka fitar da bashin nan abin da ya shaura din ma ya kai a masa zakka amma idan dai ka zama ka fitar da bashin nan sai ya zama abin da zai shaura da ka kaddara ka fitar da bashin nan abin da zai shaura din nan bai isa zakka ba to ba za ka fitar da zakka ba ko da ko ba bin bashin zaka yi. ko da ba bin bashin zaka ba kudin suna nan amma dai za ka kaddara cewa ai da na biya bashin nan abin da ya shaura bai isa zakka ba to bai isa zakka ba an gane ko to mu abin da muka faɗa kenan amma muka ce wala yasidu bainu zakata habbin wala ma shaytan bashi baya sarar da zakar dabbobi ko kuma zakar noma mu wannan bashi baya sarar da shi amma ta kuɗi ne wannan yana sarar da shi wannan shine abin da muka yi magana To imamu shafi'i shi ya faɗa ya ce dukkanin su duk ɗaya ne izme isani lil illati ma'lula ne domin dukkanin waɗannan abin da muka zo muka faɗa shine zakar karfan nan da zakar ta noman nan dukkan ma- gaba ɗayan su ma'alula na abin illantawa ne lil illati saboda illa ba haɗe tak dalilin da za a ke yin zakka ai abu ne wannan menene shi wani gina nisabi shine ka wadaci nisabi ya zama kana da nisabi an gane ko in dai kana da nisabi to wannan abun shine zai sa kai zakka shar'iyya ne wanda wannan kuma shari'a na shari'a ne domin samun nisabi ai shari'a ce na'am ko yawwa
na'am to shi sa shi a wajen zai faɗa ya ce dukkanin su kawai tunda wadatar nisabi ne ya ka samu nisabi to dole za ka fitar da zakka na'am kawai abin da ya kawo kenan ka ga sabanin wancan hujjar da ya kama da ta baya ta wancan magana da ake magana ko domin ya ce shi bashi abu ne da yake kan mutum ba yake kan kuɗi ba domin yanzu da za a ce an sace wannan kuɗin an ji ba za ka fitar da zaka ba amma ba shi ya tafi bai tafi ba amma da kuɗin yau misali a ce an sace su wa zai ce ka ba da zaka ba wanda zai ce ka ba da zaka haka shi zaka tana faɗa akan dukiya ne shi kuma bashi yana faɗa akan mutum ne shi za ce shi a wajen sai yake cewa a wajen mu kawai kowanne daga ciki sai wani mu daina kallon bashi muna ganin cewa a bashi zai hana a ba da zaka yana nan akan mutum ne ai ba kan kuɗin ya fama ya faɗa ba
na'am na'am in ka in ka talal makaruhu inda na idan Ah.
wanda yake abin tilastawa ya na'am yi kisa a wajen mu mutula wala sai a kashe shi asin bishi ha saboda mai shi mai sako ne da wannan abin da yi wala mutum ne aka ijma'i zo ya sa ka aka ce ma sai ka kashe wani don kaje ka kashe shi sai an kashe ka saboda kashe shi wannan abin da kai ha me kake gudu ai kai gudu kake kada a kashe ka to don me za ka je kashe wani saboda ka ikirahi a nan wajen bai zama maka uzuri ka ce a ni tilas da na aka yi ba in tilas da ka aka je ka yi to kai ka bari a kashe kanwa kamar yadda kake gudun raɗaɗan ai haka shi ma da yake gudun raɗaɗan saboda ka babu wani abin da za ka ce ai mutum yawan nan abin asin biyi bil ijma'i lam yahilla na'am wannan bai halatta ba da ijma'in malamai kowa sun cewa bai halatta kashe wani ba na'am isyanuhu sakansa da yayi dal qiyasu kisasu da wannan kuma kisasin da aka yi aka ce masa za a kisasi ulila an illanta su ne ya bi illatin illati da illa domin me an lillahi da bi ohila ai alli alli da bi ohila domin shi ahali ne da hidaba shi baliki ai baliki ne shi baliki duk inda aka ce an yi hidaba ma'ana an yi magana ubangiji yayi magana ai yana magana da baliki ne shi saboda duk lokacin da aka faɗa aka ce kada kai kaza aga ana magana mutumin da yake baligi to ai shi baligi ne shi ya san cewa kisa bai halatta ba to dan me yasa ya je tsallaka ya je kisa kashe wani dan yana gudun kada a kai shi kisa kai aka ce a nan wajen shi ma sai a kashe shi kawai na'am duk da ya malamai da dama shi ma sun yi magana a nan wajen
rabiun alhamdulillah